أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yau kanan wata na musulunci ɗaya ne ko talatin talatin ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha hudu ga watan sha ɗaya shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala amin aje idan ba manta ba muna nan dai a gabar da malam ke mana bayani game da kare harshe game da ƙarya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mutum ya kiyaye harshensa daga gare su shine akwai kare harshe daga ƙarya domin tsaya a daidai gabar da malam yake ce mana mafi girman ƙarya ita ce ƙaryar da mutum ya ƙirƙire ta yin gina wa Allah kuma zansa sallallahu alaihi wasallam babu ƙaryar da tafi wannan ya ce saboda wannan ƙarya ce da take iya kaiwa zuwa ga halatta haram ko kuma haramta abin da yake na halatta ya kawo mana ayar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa la tasifu ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أنا ما كذا كتزم قرأ إن شاء الله تعالى ما ليس ويدخل في ذلك أيضا هكذا ينا شقاء karkashini wa Allah da manzansa ƙarya daga cikin mafi girman ƙarya kuma mafi haɗarinta shine ula'ikal ladina yatajarra'una alal fatwa biduni ilmi waɗanda suke ƙarfin hali wajen siwa fatawa kutse su rinka ba wa mutane fatawa ba tare da ilimi ba ba tare da sani ba fatawa shine tambayar da mutum zai yi akan wani abu da ya shafi addinin musulunci da mutumin da bai san abin ba bai karanta ba kawai sai kokarin ba da amsa kai tsaye to wannan shi ma ya shiga ƙarƙashin yi wa Allah da manzansa ƙarya saboda duk lokacin da mutum ya tambaye wani abu akan addinin musulunci sai ka ce ga amsar to abinda kake cewa kamar kana cewa Allah da manzansa suka ce haka Allah da manzansa haka suke so kai shin ya halatta nayi abu kaza eh ya halatta to kamar abinda kake cewa Allah da manzansa sun halatta kamar yadda muka faɗa jiya babu wanda yake ikon halattawa ko haramtawa sai wa sai Allah subhanahu wataala da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa babban malamin addinin musulunci ibn al-qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullah littafi guda ya rubuta mujalladi guda mai suna ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin shine sanar da masu sanya hannu a madadin Allah madaukakin sarki suwaye masu sanya hannu a madadin Allah madaukakin sarki sune malamai masu fatawa kenan ma'ana idan ka ce abu kaza halaka ne kamar kai sanin ne a matsayin Allah maɗaukakin sarki ina fata fahimta yau to shi sa fatawa tana da haɗari ƙwarai da gaske eh fatawa tana da haɗari ƙwarai da gaske kamar ba kowanne malami ne da yake karantarwa ma yake fatawa ba ƙasashen da suka san mutuncin ilimi ba ma wai batun a gama garin mutane ba a malamai ma masu karantawa wallahi ba kowa yake fatawa ba akwai malaman misali in ka je ka ɗauki saudiya suna da lajinatul da'ima a ƙungiya ce ko kuma tawaga ce ta malamai da aka waro su aka aje su duk wata fatawa mai zafi isu ake kaiwa su warware ta a kuma fitar da fatawa guda ɗaya idan abu ya fito sai ka samu an yi kwana da kwanaki malaman suna ƙoƙarin warware shi kowanne malami je binciken sa a zuwa da a tattauna sai a fitar da wata matsaya guda ɗaya sai ka ji an fitar da wata fatawa akan abu kaza haka ake yi ba kowa ake kirawowa ba to amma yanzu saboda abubuwan sun zama da arha za ga kowa ma fatawa yake kowa fatawa yake akan abin da yake ganin ya dace da shi Allah madaukakin sarki shirye da amin to mutum mutumin da zai fatawa ba akan abin da yake shafi ilimi ba malai yana cikin wanda ya shiga karkashin yi wa Allah da manzansa ƙarya fatajidu ahaduhum mala yace zaka samu ɗaya daga cikin su yufti fi mas'alatin ma yana kokarin yin fatawa a cikin wata mas'ala ta daban fa idza sa'altahu an dalili min ayatin idan ka tambaye shi game da wani dalili a ga- a game da wata aya da ya dogara da ita ya fatawa aw hadithin ko wani hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tahayyara wa tawaqqafa sai kaga ya rikici ya imauci ya tsaya ya kasa baka ayar ya kuma kasa baka hadisi saboda babu wa rubama qala laka wani lokaci ma sai kaga yana kokarin cewa da kai hadha mazhabu fulan to ai wannan abin da na faɗa mazhabu fulan mazhabun wani ne eh ai na baka fatawa da malikiya ne ko na baka fatawa da shafi'iyya ko na baka fatawa da hanbaliya ko ya ce maka au hadha ra'ayul jumhuri ai wannan abin da na ga maka shine jamhurin malamai shine ra'ayin jamhurin malamai aw ila hadha dhahaba ba'd ahli al-ilm ko kaji ya ce maka ai wannan abin da na gaya maka akan sa wasu daga cikin malamai suka tafi shi bai gaya maka malaman ba bai kuma gaya maka akan abin da suka tafi akai ba wa misali zalika huwa misali hadhihi al-mustalahat allati la yu'ta biha illa 'inda fuqdan al-hujja malai ce da irin waɗannan a dabarbaru da wayo da zaka ji suna kawo maka waɗanda babu wanda yake zuwa da su sai wanda ya rasa hujja da dalili amma duk lokacin da mutum ya fatawa sai ya kare fatawarsa da alƙur'ani ko da hadisi to wannan ita ce fatawa idan ya ce maka abu kaza halaka ne sai ya ce maka saboda Allah madaukakin sarki ya ce abu kaza saboda manzon Allah kira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya ce kaza saboda malamai sun yi ijma'i akan abu kaza ko kuma saboda kiyasi akan abu kaza waɗannan abubuwan duk malamai a dukkaninsu abubuwan muttafaqun ne alaiha wajen za ka iya yin hujja da su duk malamai sun yadda ana yin hujja da su a usul fiki ko dai abu ya kasance alƙur'ani ne ko hadisi da su ne asali dama ko ya kasance abu ijma'i ne na malaman musulunci ko ya kasance abu kiyashi ne duk ana yin fatawa a kansu to amma wasu abubuwa da suke na a mustalahat na malamai zaka galibi akwai sabani akan su wasu malaman sun kawo su wasu ba su yarda da su ba مالتي كما قال الشافعي رحمه الله كما يد إمام الشافعي الله مسرى ما يتي والعلم ما قيل فيه قال حدثنا وسوى ذاك هو سوى ذلك وسواس الشيطان إمام الشافعي يتي إلمي شيني أتيمك أتكنس أخوي قال حدثنا me ya haddasana akwai hadisin manzon Allah a cikin sa sallallahu alaihi wasallam ilimi shine abin da za a ce kala haddasani wani kala haddasani wani a ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka maka hadisi wannan shine ilimi ma'ana ko dai aya ko hadisi imam shafi'i yace wa siwa zalika abinda duk ba wannan ba ba alqur'ani ba ba hadisi ba yace waswasu shaytan yace waswasin shaytani ne kawai eh kai ta kawo maganganun wasu malamai ka ajiye qur'ani ka ajiye hadisi ya ce wannan ba daidai ba ne hakanan ibn al-qayyim shi ma yana cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih ما العلم نسبك بال- بالخلاف فساحة بين الرسول وبين رأي فقيه yace ilimi shine a ce maka Allah ya ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ya sahabbai suka fahimci abu ya ce lasta bai tamimi ba kawai molanka ba ne ba kawai zan bushi iska ba ne da faɗa abin da na ga dama in ce kuma addini ne ya ce mal ilmu na suka lil khilafi fasahatin ba ilimi ba ne ka rinka ƙoƙarin haɗa fatawar wani mai fasaha ko magar wani mai fasaha tsakaninta da maganar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai ce wannan ba ilimi ba ne kwata-kwata sai malai ce wala ta zunnu anna hadha da'watan minna li tarki al-madhahibi war-ramy biha malai ce kada fa ka dauka cewa inji malam wahid abdussalam bali yace kada ka taba dauka cewa wannan maganar da muke na cewa kai fatawa karkashin alqur'ani da hadisi kamar kira muke da aidifa da mazhabobi ko kuma a kyale su yace ba wannan shine manufan mu ba kalla fa innaha turasu turasul islami bahir yace waɗannan mazhabi da kake ganin su wasu kayan gado ne na musulunci masu haske wasu kayan gado ne da malaman musulunci suka ban mana wanda mutane da yawa sun san Allah ta hanyar su mutane da yawa suna bautar Allah subhanahu wataala ta dalilin waɗannan mazhabobi ba kira ake a basu ba babban abin da yake abin zargi yan uwa shine a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ce malam maza- malam mazhabi ya ce wannan shine abin zargi amma dan ka dauki mazhabar mazhabar Imam Malik ka ce ka yarda da ita a matsayin mazhaba ka tafi kihu wacce zaka bautawa Allah akan ta wannan abu ne mai kyau babu matsala ka ɗauki mazhabar imam shafi'i ko imam abu hanifa ko imam ahmad dukkaninsu malamai ne na shari'a kuma na addinin musulunci dukkaninsu duniya ta shaidi tsoron allah su kuma ta shaidi iliminsu duk wata fatawa da kaga sun kawo sun kawo ta ne ƙarƙashin wani abu da suka fahimta ko ƙur'ani ko hadisi ko ba su samu aya da hadisi ba suka yi ijtihadi irin nasu suka fito da shi to idan ka ɗauka kai amfani da shi baka da laifi sai dai kuma dukkaninsu fatoyoyinsu akwai inda aka dan samu zamiya a tattare da su tun daga baɗin su mutane ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya ce mana dukkan wannan adam mai kuskure ne ba haka bane to su ma suna cikin adam din nan saboda haka idan aka samu inda suka yi kuskure sai aka ce maka ga aya da hadisin da ya saba magana su sai ka ce a'a ai amalikiya kaza ne to anan kuma kai ne kai ne kake da kuskure ba su ba ina fata an fahimta yanzu saboda su za ku ji abin da suka faɗa yanzu kowanne ɗaya daga cikin su ya ce in aka samu magana da ta ci karo da ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin maganganunsa ya ce to shi ma magana ba ruwansa da ita kaga dai tashi ce ya ce ba ruwansa da ita to kai kuma asuwa kenan shi imam malik ya ce ba ruwansa da magana saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka aiko masa shi ma da annabi yake koyi yanzu sabani aka samu bai samu wani hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bane shi sa sai ya fatawa saboda haka da ya fatawar kuma daga baya bayan shuɗe wasu sai aka samu hadisin da ya saba fatawarsa ya ce to ka aje fatawarsa ɗauki hadisin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan uwa da Allah imam malik ya fita ko bai fita ba ya fita yanzu ya rage naka ya rage naka to kaga kai kuma a ce maka manzon Allah ya ce kaza ka ce ai amalikiya kaza ne to kaga babu babu kuskure kamar wannan eh ba kuskure kamar wannan wannan abu ne da zai jefa mutum cikin halaka kwarai da gaske to shine abinda malai yake nufi yace ba muna nufi a bar mazhaba bane ba a'a wannan mazabobi da kuke gani a kayan gado ne na musulunci waɗanda suke masu haske walakin al-maqsud yace sai dai abinda muke nufi Allah na akhudha mas'alatan baza baza mu riki wata mas'ala ba daga cikin mas'aloli na ibada ko na shari'a illa ba'da ma'rifati daliliha min al-qur'ani was sunnah fate sai mun san dalilinta a cikin al-qur'ani da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ma yace wal a'immatu humul ladina awsu bidhalika su waɗannan malaman shari'ar imaman limaman shari'ar guda hudu da wasunsu su ne ma da kansu suka yi wasici game da haka suka ce me suka ce kada a riki wani abu sai abin da ya dace da alqur'ani da hadisi sai ma lai dan gutsuro mana wasu daga cikin maganganu sai ce faqad qala abu hanifata al-imam abu abu hanifa wanda shine ya girme musu gaba ɗaya a shekaru shine yake gaba da su rahimahullah wa Allah ya masa rahama yana cewa la yahillu li ahadin baya halatta ga wani daga cikin mutane ay ya akhudha bi qawlina da ya dauki maganar mu yayi riko da maganar mu malam ya'lam min aina akhadnahu matakar bai san daga inda muka ciro wannan maganar ba inji imam abu hanifa yace bai halatta ka rinka daukan magana ta kana aiki da ita ba matakar baka san manzarin maganar ba kaga bai yadda da me ba taqalidanci abinda malamai suke ce masa at-taqalidul a'ma makahon biyayya ya kasance ka bi mutum kawai irinsa abiye duk abin da ya faɗa daidai ne duk abin da bai ba ba daidai bane to kaga wannan imam abu hanifa ya ce babu ruwanka da shi akan haka wannan maganar a mala ya ciro ta ne a cikin littafin sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam nasiruddin albani qala malik rahimahullah imam malik Allah madaukakin sarki masa rahama shi ma yace inna ma ana basharun yace ku sani ni mutum ne dan adam ukhti'u wa usibu nakan yi kuskure kuma nakan yi daidai wani wajen ne kuskure wani wajen kuma ne daidai inji imam maliku da kansa fanzur fi ra'ayi imam malik yace ka duba ra'ayina in na faɗo ta magana wacce take ba alqur'ani bace ba hadisi bane ra'ayina ne to kalle ta da kyau ma fa kullu ma wafaqa alkitab was sunna duk abin da ya dace da alqur'ani da sunna fa khudhuhu sai ka dauke shi kai aiki da shi wa kullu ma lam yuwafiq alkitabi was sunnati malam imam malik yace dukkan abin da bai dace da alqur'ani da sunna ba kuwa fatrukuhu ku kyale shi inji imam malik kaga ya fita wa qala ash-shafi'i haka na imam ash-shafi'i Allah ya masa rahama shi ma yace kullu ma qultu duk abin da na faɗa ni imamu shafi'i fakana anin nabi sallallahu alaihi wasallama khilafu ƙauli sai aka samu wani abu daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saɓanin abin da na faɗa ya ce ƙauli ya ce mimma ya daga cikin abin da ya inganta ya ce fa hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam aula to ka sani wannan hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fi cancanta karka kai aiki da shi ba magana ta ba in ji imamu shafi fala tuqallidu ni yace kada kai mun taqalidanci eh kada ka makalkale min kace duk abin da na faɗa da shi zakai addini ni mutun ne kamar kowa wa qala ahmadu rahimahullah imam ahmad dan hanbal Allah ka Allah madaukakin sarki masa rahama shi ma ga maganarsa an samu yace la tuqalliduni kada ku manta kalilanci kada kuma kalkalewa magana ta ku ce da ita za ku yi addini gaba daya wala tuqallidu malikan haka nan kada ku yi imam maliku ta kalilanci ku ce duk magana da ta zo daga imam malik da ita za ku bauta wa addini Allah madaukakin sarki wala shafi'i haka nan imam shafi'i wala al-auza'i haka nan imam al-auza'i dukkanin su kada ku ce da magana ɗaya daga cikin su za ku bauta wa Allah subhanahu wataala shi shi kadai wala sauri haka nan al-imam sufyan as-sauri shi ma haka sai ce wa khuf min haythu akhazu ku je ku ciro daga inda su ma suke cirowa daga ina suke cirowa yan uwa alqur'ani da hadisi to kai ma ka je ka ciro a can to yanzu kai baka da idan da zaka je ka karanta alqur'ani ka ciro hukunci baka da idan da zaka je ka karanta hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka ciro hukunci baka da wannan idan to ya zaka yi kenan shi ne babu laifi sai ka samu wani limami daga cikin limaman shari'a shari'a waɗannan malamai na mazabobi sai ka bi shi babu laifi sai ka cigaba da karatu a hankali a hankali haka sami idan in ka sami idan kuma shi kenan daga lokacin kai ma ba ka ba mazhabab bane a'a za ka cigaba da tafiya akan mazhabarka amma in ka samu inda aka ɗan sauƙe sai ka sauka sai ka sauka haka ake yi duk hatta ka kalli manya-manyan malaman mazhabobin akwai ɗaliban imamu maliku da yawa wadda sun saba wa imamu maliku akan fatawa ƴan uwa ɗalibansa ne wasu sun yi wasu sun yi karatu a gabansa to karewa ba ƴan uwa imamu shafi'i na ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban imamu malik amma me yasa ake cewa akwai mazhabar shafi'i akwai ta malikiya me yasa saboda yayi karatu shi ma ya fahimci wasu abubuwa sabanin na malaminsa saboda haka sai suka saba a fatawa a fiqh kuma duk waɗannan abubuwan da za ga malamai sun taɓa aka yi duk matsala ce na furu'a yan uwa duk matsala ne na furu'a na reshi ba na asali ba asali aqida tauhidi da aqida su ɗaya ce ba bambanci imamu abu hanifa imamu maliku imamu ahmad imamu shafi duk aqida su ɗaya ce ba su da bambancin aqida amma ana bayani akan abin da ya shafi furu'a mas'aloli na hukunce hukunce na fiqhu da mu'amalat da sauransu to ana ake dan samun sabani wannan sai ce abu kaza shi ya fi gani a tafi a kai saboda dalili kaza wanda sai ce a abu kaza sannan ake samun saɓani saboda haka yan uwa musulmi cewa waɗannan mazabobi na dukkanin su mazabobi ne na shari'a mazabobi ne da Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka mutane da yawa a duniya suke bautar Allah madaukakin sarki a kai amma ka sani cewa kowace mazhaba ba ta kubuta daga wani kuskure da ta tafi a kansa saboda haka idan mazhaba kaza ta samu kuskure to sai a ban mata shi yanzu barin ba ku misali barin ba ku misali takaitacce yanzu lokacin da dalar nan ta yi tsada sosai da sosai sai kaga yadda ake rubuta karancin sadaki ya kai naira dubu hamsin da wani abu akwai lokacin ma da kusa zuwa dubu sittin ba haka ba ne ko yanzu ma ina ji ya kai dubu hamsin da wani abin ko ya wuce dubu hamsin ya wuce dubu hamsin to amma sai kaga an zo ana daurin aure akan naira dubu hamsin daidai wani lokacin ma ƙasa da haka to wasu sai kaga suna suna jin rashin jin daɗi a ransu a'a ai karancin sadaki ya fi duba musu dan me za ringa daura aure saboda a malikiyance a malikiyance mazhaban mu ta malikiya duk mutumin da ya daura aure akan ƙasa da rubu dinar auren bai ba ka fahimta kaga akwai rikici kenan da auren da aka daura shi a ƙasa da rubu dinar ma'ana ya kasance ya yayi ƙasa da dubu hamsin da biyar misali to auren bai ba to sai aka zo aka daura aure akan naira dubu hamsin to ya kenan ina fata an fahimta akwai irin masallatan da suke riko da mazhaba sosai in ka je da kasar dubu in ka je da abin da bai kai dinar wala ba su daura ma aure ba sai an cika limamin zai ce ba zai daura ba sai an samu wanda zai cika sadakin idan an samu wanda ya cika sai ya daura amma samu ko ba zai daura ba to amma me yasa imam malik ya wannan fatawar kun ga malamai malamai jumhurul ulama sun saba imam malik sun saba imam malik akan wannan fatawar hatta daga cikin ɗaliban imam malik an samu wanda suka saba masa akan wannan fatawar imam malik kiyasi yayi kiyasi yayi akan a abinda ake yankewa mutum hannu a kansa kun san idan mutum yayi sata sai abin ya kai me yawwa sannan za a yanke masa sai abin ya kai abin da ake cewa nisabi me nisabin a yanke hannu shine rubu dinar rubu dinar shine nisabi to shi ma malik sai kiyasi akan sai ce a'a ai abin da yake sa a taba gaban mutum a jikinsa shine idan ya dauki ko ya saci abin da yake rubu dinar to sai ce ai ita ma mace idan aka daura mata aure kamar za a halatta farjinta ne ga namijinta ga mijinta tunda za a halatta wata gaba ne a jikinta ga mijinta to lalle abin da za a bata ya kasance ya kai abin da ya kai haddin mai yanke hannu yan uwa an fahimci kiyasa wannan shine asalin abin da imam malik ya kiyasi akan sa to amma malamai tun ada suka ce wannan haza kiyasu ma alfarik kiyasi ne bambancin sa da yawa tsakanin wancan da wannan shi wannan fa barawo hannunsa ake yankewa fa gaba daya ba haka bane guntule shi ake gaba daya amma ita mace idan aka aure ta ana cire ana cire farjinta ne gaba daya a'a ba haka bane yanzu misali idan aka saki mace wani wani zai aure ta daban kuma zai ji dadi da ita kamar yadda wancan zai ji dadi da ita amma wannan fa wannan hannun fa ya bashi kenan har abada ina fata an fahimta to yanzu kaga mazhaba mu ta malikiya rubu dinar ya wuce 50 da wani abu aure kasa da shi bai yi ba amma a sunnar manzon Allah fa ira da aminci tsara tabbata a gare shi an samu hadisin bukhari da muslim hadisin wahiba annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daura aure akan akan abin da yake ayi alqur'ani ayi alqur'ani suratul baqara da ali imran a wasu rayoyi a cikin ruwayan ne kuma annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa ka je ka nemo koda zoban karfe ne iltamis walau khataman min hadidi je ka nemo koda zoban karfe ne zobe na karfe ba ma na azurfa ba wanda bai fi naira talatin ko naira hamsin ba annabi ya ce ka je gida ka duba in kana da irin wannan ka kawo ɗaura maka aure sabon ya je duba ba shi da shi to sai sabai sai malamai suka ce ashe addinin musulunci babu wani abu da yake kira da aqallu sadaq mafi karancin sadaki addinin musulunci babu wannan ina fata an fahimta to kaga mu yan malikiya ne amma idan muka zo ɗaurin aure jagoran mu imamu malik wannan fatawar da yayi kaga ya dan sauke kaɗan ko to sai mu yi malam addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kan Imam Malik ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya kara masa daraja amma sai abu wannan fatawa ta Imam Malik ta dau hadisin manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shikenan an fita ba to haka ake addini yan uwa haka ake addini saboda addinin musulunci Allah madaukakin sarki Allah Muhammad ya turo maka ira da aminci tsara tabbata a gare saboda haka duk addinin ka a wajen sa yake malamai duka suna kokarin sada ka ne da shi ira da aminci tsara tabbata a gare shi sau da duk malamin da ya dan kuskure a matsayinsa na dan adam to sai ka ba masa kuskuren sa kai masa addu'a da fatan alkhairi sai kuma ka dauki hadisi ka cigaba da amfani akan sa Allah ya sa mu dace amin
malaki amma al-kadhibu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ƙarya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faqad sabata ahadithun kathira hadisai da yawa sun tabbata ta bayyana jaza'uhu wanda wanda suke bayani game da hukunci ko sakamakon wanda ya karya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faqad rawa muslim fi muqaddimati sahihi fi babi تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث قال الإمام مسلم يا فتد حديثي ما سيوا أتكن مقدما للتافن صحيح وندسك بياني جمدا كوشي كو كوسة سوا جمد وندي ƙarya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi min ha daga cikin hadisin hadithu abi hurairah radiyallahu anhu akwai hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bai ce hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man kazaba alayya muta'ammidan wanda duk yayi min ƙarya da ganganci yana sane falyatabawwa maq'adahu minan nar annabi yace tanadi mazauninsa a cikin wutar jahannama wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa hadithu ali radiyallahu anhu haka nan akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce la takzibu alayya kada ku yi min ƙarya ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man kazaba alayya hakika yadda al'amarin yake duk wanda ya min ƙarya falyalijin nara tabbas zai shiga wuta wannan hadisi shi ma a hadisin bukhari da muslim wa hadithul mughira radiyallahu mughirata radiyallahu anhu qala hakan hadisin mughira dan shuba Allah ya kara masa yarda yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe na cewa inna kadhiban alayya haqiqa yi min ƙarya mutun ya kirkiri ƙarya ya jingina min laysa ka kadhibin ala ahadin ba fa daidai yake da kai ƙarya ga wani wanda ba ni ba saboda haka man kadhaba alayya muta'ammidan wanda duk yayi min ƙarya da ganganci falyatabawwa maq'adahu minan nar ya tanadi mazauninsa a cikin wutar jahannama Allah madaukin sarki kiyaye wannan hadisi shi ma na Bukhari da Muslim wa hadisu Samra ibn Jundub radiyallahu anhu marfu'an haka na akwai hadisin Samra dan Jundub Allah ya kara masa yarda daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man haddatha anni bi hadithin wanda duk ya bada wani labari yace daga ni ya ji wannan hadisin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini wanda yana ganin wannan hadisin ƙarya ne ba a faɗe shi ba ya kirkira ya jingina mun ko kuma ya jiyo shi daga wani zan yazo ya faɗa ya jingina mun shi annabi ya ce to ya kasance ɗaya daga cikin makaryata guda biyu za a sashi daga cikin makaryata guda biyu da shi da wanda ya kirkiro asalin hadisi da mai yadawa da wanda ya kirkiro shi wannan hadisi shi ma ingantacce ne imam muslim ya fitar da shi wa qad wafaqahu al-bukhari ala takhrijihi takhrijiha kullaha ma ada hadisi samra ثم انفرد البخاري وعن عنه بعدة أحاديث منها مالت إمام البخاري يا داتي دا إمام مسلم وجن كاو ما في يوا دا cikin hadisan da muka ambata banda hadisin Samra ibn Jundub shine kadai hadisin Imam Muslim banda Bukhari sannan shi Imam al-Bukhari shi ma sai kawo wanda Imam Muslim bai kawo su ba shi ma ya kadaita da su bi iddati ahadithin da hadisai masu yawa da minha daga cikin su akwai man yaqul alayya ma lam aqul wanda duk ya faɗi wata magana a gare ni ya ce ni na faɗa bayan ban faɗa ba bal ya tabawwa maqa'adahu minan nar annabi ya ce shi ma ya tanadi mazauninsa a cikin wutar jahannama wannan ruwaya ta imam bukhari ce wa yakfika an ta'rifa anna hadhihi al ahadith qad balagat qad balagat hadd at tawatir malace ya ishe ka kwanciyar hankali akan waɗannan hadisai yawan su ya kai su kai hadd tawatir tawatir shine haddin da ba za ta yi a ce mutanen da suka faɗa magana sun yi ƙarya ba misali a ce mutum ɗari sun baka labarin abu ɗaya kuma kowa daban-daban wancan ya baka wannan ya baka wannan ya baka kaga labarin ai daga sai ne an yi kenan ina fata an fahimta dan idan labarin mutum ɗaya ne ya zo ya baka ko mutum biyu zaka iya cewa ko haɗin baki ko wani abu amma mutum ɗari kaga ai ya wuce a ce ƙarya ne to irin irin hadisi wannan hadisi ya kai wannan haddi na tawatir wa bina'an ala zalika malai ce to idan muka yi gini akan wannan hadisai da waɗannan maganganu da muka gabatar لا يجوز لمسلم بايا هلتا كون مسلمي أن ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يجنجنا وتمغانا عن النبي إراد أمنتي سأر ثبت أغريشي دون أن يتثبت من صحته باتاري ديا تبتر دا إنغان تمغانا رزواغ عن النبي إراد أمنتي سأر ثبت أغريشي با بايا هلتا wannan kuma shine ina gani inda ya kamata mu dakata za mu tashi ma ya juzu min al-kadhibi sati mai zuwa idan Allah ya kai mu na'am وعليكم السلام ورحمة الله نعم إيه. نعم نعم نعم نعم نعم su kamar ya za su yi kenan ya ce wasu daga cikin malamai suka ce za a iya istishadi da hadisin da yake da ifi hadisin da bai inganta ba to wannan magana laisa ala itlaqiha ba a saki a take ba maganar wato asali hadisi ba ifi bai halatta a yi hujja da shi ko dalili a kowane fanni daga cikin fannonin shari'a ba shine asali in aka ce hadisi ba ifi ne kawai ka tattara shi ka sashi a kwandon shara shine asali amma amma an samu wasu daga cikin malamai in ka dauki littafin a, nuzhatun nazar sharhin nukhbatul fikr na ibn hajar al-asqalani littafi na musalil hadis ya dan fassale magana a ciki suka ce hadisi da'ifi za a iya yin amfani da shi wasu daga cikinsu ne suka faɗa ku fahimta malaman kashi biyu ne na farko sun ce kwata-kwata hadisi da ifi bai halatta a yi amfani da shi ba na biyu ne wasu daga ciki suka ce ya halatta a yi amfani da shi amma da sharaɗai shi ba to shi ne inda kake kina ma'ana sharaɗan da malamai suka sa dole sai hadisin ya cika sannan za ka iya amfani da shi na farko suka ce kasance hadisin ba mai rauni ba ne sosai abinda ake rauninsa abinda ake nufi rauninsa kaɗan ne ta yadda idan aka tattara wancan da wannan da wannan za su iya tashin sa haka amma idan hadisi rauninsa ya kai rauni kamar a ce hadisi munkari ne ko hadisi maubu'i ne ko rawin mataruki ne duk ba za a yi amfani da shi ba saboda rauninsa ya kai rauni sannan abu na biyu suka ce za ka yi amfani da hadisi za'ifi ne a cikin babu targhib wa tarhib babin da yake na kwadaitarwa ne ko tsoratarwa ka ce wanda ya aikata abu kaza za a yi masa azaba kaza wanda ya aikata abu kaza za a bashi lada kaza kaga kwadaitarwa kake da tsoratarwa amma banda hadisin da yake na hukunci ka ce abu kaza ya halatta abu kaza ya haramta suka ce banda wannan shi kansa ba za a yi amfani da shi a nan ba sannan abu na uku kuma suka ce kada lokacin da kake faɗa ka kudirce manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na fata an fahimta sai dai ka ce an rawaito ai ruya ko hukiya an rawaito hadisi kada lokacin da kake faɗa ka rinka kudirce manzon Allah ne ke faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kaga shar'in da suka bayar ko da zaka amfani da hadisi da ifi sai ka sana da nauyi to da ka sun ce zaka yi amfani da hadisi da ifi idan akwai ka idan ya cika waɗannan sharɗin amma bai cika ba sai ka bar sai ka bar shi gaba ɗaya sannan mutumin da ba ba malami bane shi ba shi da rariyar da zai tace hadisi kaza ingantacce ne ko hadisi kaza ba ingantacce bane kuma yana so ya magana akan hadisi to babban abin da zai sai tambayi wanda yake zai iya sai ce hadisi kaza ina so ne magana a kansa ko na faɗe shi me ingancin sa shi kuma sai ya ce maka hadisi kaza ya inganta ko bai inganta ba kaga shikenan ka fita ka fita ita ce fatawar ra'ayi ko yawa kai daga lokacin da ka tambaya aka ce maka ya halatta ko bai halatta ba shikenan kai ka fita hatta manyan malamai ma suna suna itimadi wani lokacin akan inganta wasu daga cikin malamai yan uwansu da yawa za ga malamai irin su Sheikh Nasiruddin Albani irin su Sha'ib al-Ra'uf wanda malaman hadisi ne jigajigai wani lokaci za ga suna kallon inganta wani malami su amfani da ita kamar sina su bincike idan sina su bincike kuma sai ga sun tabbatar da ingancin ko kuma sun samu sabanin haka amma babu laifi da kai itimadi akan inganta wani malamin da kake gani malami ne an shaide shi da tsoron Allah a fanninsa ya kai abin da ya kai a lokacin to babu laifi sai kai itimadi akan maganarsa idan kai aka shikenan ka bada fatawa akan ilimi insha Allah ta'ala idan ka je kai naka binciken kuma daga baya ka hawo ka dauki mazajen hadisan ka zuba su a fefe kowa ka kalle shi da tarihin su kaga ya kamata a dawo hadisin su ko ba ko bai kamata ba to sai kai hadisin hukunci ya inganta ko bai inganta ba to daga lokacin kuma shikenan kai ka samu naka saboda haka wanda dai ba shi da ilimin hadisi kwata kwata hadisi kuma ba bukhari bane da muslim suka rawaito shi bukhari da muslim in aka ce su suka rawaito hadisi to kai ka fade shi eh ka fade shi kai ba matsala ingantacce ne insha Allah ta'ala to amma idan ba bukhari da muslim ne suka rawaito ba yahtamil zai iya dauka ingantacce ne zai iya dauka ba ingantacce bane to in kana so kai magana akan sa sai ka tambayi malami hadisi kaza ingantacce ne ko ba ingantacce ne ko kuma kana da idan da zaka dan iya karatu akwai littattafai da malamai suka ta khariji alal akalla sun sauƙaƙe maka komai za a ce maka hadisi kaza ingantacce ne yanzu misali duk hadisin da malam albani zai kawo a cikin sifatin salatin nabi sai da ya takharijin sa duka gaba daya duk hadisin da zai kawo a cikin akamul jana'i sai da ya takharijin sa duk hadisin da zai kawo a cikin irwaul ghali duk hadisin malam albani ka dauka da wannan da wannan miza zai maka takharijin su to irin wannan kawai in ka dauka in ka dauka sai ka ce hadisin ya inganta albani ya inganta shi ka fita ko wanda ya zo ya ce maka ai bai inganta ba kai dai kana da inda ka dogara ina fata an fahimta saboda shi kansa albani akwai hadisan da ya inganta daga baya kuma ya taradu'i ya dawo ya gaba su inganta ba kuma ya janye inganci an samu haka wannan shine ilimi dama kullun ilimi shi ci gaba yake samu ilimi baya baya karɓar jumuda baya karɓar daskara sai kullun kawai ilimi a waje guda yake a kullun ci gaba ilimi yake samu yau zaka bada fatawa gobe an kai karatu kai karatu sai ga sabana haka sai ga dawo ka canza ba matsala a samu nasikh wal mansukh a cikin fatawa insha Allah ta'ala Allah ya samu dace Na'am.
game da ingancin
na'am yawwa abin da na faɗa kenan yanzu ai kun ji ba eh cewa abin da na faɗa yanzu kenan nace da mu akwai limaman da an ka je da ƙasa da rubu rubu dinar ba za su daura maka aure ba to kaga wannan kaga wannan suna ake ce musu masu ta'assubancin mazhaba kenan eh yan ra'ayin riqau na mazhaba ba ba daidai bane kuskure ne kuskure ne in dai in dai mace shi sadakin ko ku fahimta haƙƙi ne na mace ba haƙƙin babanta bane ba haƙƙin babanta bace sadaki haƙƙi ne na mace Allah ce wa atun nisaa sadaqatihinna me nihla haka annabi ya faɗa ku bawa mataye sadakin su haka Allah ya ce sada ku ba su sadakin su nasu ne kai mahaifi a matsayinka na mahaifi sai daga shawarce ta ko kuma ta baka wuka da nama shi kenan ka ce na yanka miki sadaki kaza sai ta ga mijinta ko kuma sauran da ta aura ba shi da hali abinda zai aika wani ra 20,000 ta ce baba na amince zan karɓi 20,000 a wajensa kaka ce baka yadda ba haƙƙinta ne sai dai ka bata shawara ka ce kamar ke dubu ishirin ayi miki kaɗan babu ne fi ka bata shawara kwarai da gaske ce mace kamar ke saboda Allah mai mutunci mai karatun alkur'ani dubu ishirin ayi miki kaɗan irin ki miliyan ɗaya kamata a baki ko dubu ɗari biyar misali in ta ce baba dai na amince to shi ke na je ka ɗaura mata aure a kan haka ina fata an fahimta haƙƙinta ne haƙƙinta ne to idan abin da mace ta amince a kansa dubu goma dubu ishirin babu laifi sai ka karɓa ka ɗaura mata aure da wanda take so addinin musulunci daidai ne to ina gani wannan kawai sun yi amfani da al'ada ne ka san shi malam bahaushe galibi yarinya za a aure da ita ba ta da wata dama ba haka bane yanzu ne da musulunci ya kawance karatu yayi yawa shine za ku yanzu ne ma ake dan neman shawarar yara mata a ce kina son sa ko ba kya son sa amma da kawai in aka yankewa mace miji to sai dai ta zan daura aure da haka ake yawa daga cikin mata daura masa aure ba su ma san mijin ba kuma sun zauna lami lafiya saboda biyayya ga iyaye wallahi da ta yi albarka sosai eh amma yanzu ta ta zabo shi da ce in ba shi ba sai rijiya in aka yi auren wata biyu kuma ya sake ta ba haka bane to me dalili da bai da Allah me yake jawo haka wallahi da yara mata da yawa an daura musu aure wallahi ba san mijin ba ba ta taba ganin sa ba babanta ne kawai saboda ya isa da ita zai zo san babanta ya ce ne wa wancan miji ita uwar ba ta ce ba ta yadda ba ita ma yarinya ba ta ce ba ta yadda ba shi ke na saboda daman ba wani take zance da shi ba wani samari ne da ita ba haka akwai mutunci akwai kamewa babu idan ɗaurin aure ya zo za a zo a ɗaura aure shi kenan a ɗauke ta a kai ta gidan mijinta kuma sai kaga an yi shekara saba'in sittin suna tare ba a taɓa jin kansu ba a taɓa jin kansu ba amma yanzu sai kaga an zo an yi soyayyar kamar za a cinye juna saboda soyayya ana ta kuka saboda soyayya amma sai a zo ya auren wata ɗaya wata biyu sai ga duk ina soyayya take sai ka ji ana ta tsine tsine ana ta tsine tsine Allah tsine miki albarka kai ma haka ana ta tsine juna wallahi kuwa abin da yake faruwa kenan wata biyu wata uku sai ga an fara samun sabani me dalili yan uwa ya kamata a je a bincike Allah ya samu dace yan uwa sai mu dakata aka saboda lokaci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi